الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau na da ashirin da tara ga watan jimadin akir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata a cikin wannan sura mai albarka suratul nur za mu tashi darasi na shida daidai gabar Allahu nuru sama ta aya ta 35 muna da kowa ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu iko aiki da abin da zamu ji sunna
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة na'am الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم Allah madaukakin sarki yace Allahu nurus samawati wal ard lalle Allah madaukakin sarki shine hasken samai da kasai masalin nurihi misalin hasken Allah madaukakin sarki da miskatin kamar alkuki ne ko taga fiha misba'un wanda cikin da akwai wata fitila al-misbahu fi zujaja ita kuma fitilar tana cikin wato karau shine gilas azzujajatu shi kuma wannan tsarau din ka annaha kaukabun in ka kalle shi kai ka dauka tauraro ne duriyun wanda yake walƙawa domin daga addiru ne shine ru'ulu ko wato ko kuma hasken da ya kai hasken tauraro yuqadu min shajaratin wanda ake kunno shi daga wata bishiya mubarakatin mai albarka sai Allah yake zaitunatin mai wato wanda take bishiya ce mai mai man zaitun la sharqiyyatin wala garbiya ita wannan bukiyar ba ta gabas ba ta kuma yamma ya kadi zaituha yubiu manta kai ka ce domin kade yana cikin af'alul muqaraba kai ka ce ya kusa wato yayi haske da kansa walau lam tamsasuna ko da wuta ba ta baki ba da kansa saboda kallin da yake kai ka ce zai kama ya Allah yake nurun ala nur wannan haske ne kan haske ya billahu linurihi man yasha Allah yana wato shiryar da wanda ya ga dama da hasken nan nasa wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas na Allah yana bugawa mutane misalai kala kala wallahu bi kulli shay'in alim lalle Allah madaukakin sarki alimu masani ne bi kulli shay'in ga kowa da komai Abdullahi da Abbas yace Allahu nuru samawati wal ardi yace ai hadi ahli samawati wal ardi abinda ake nufi da Allahu nurus samawati wal ardi shine ne shi yadda duk wanda suke cikin sammai da kasai shine fasara ibn abbas domin shine turjuman alquran wanda yake wanda annabi alaihi wasallam ya yi addu'a Allah madaukakin sarki Allahumma fasihu fid dini wa allimhu ta'wil Allah ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi fassara alqur'ani shine gabar da muka faɗa in muka samu munasaba muna yawan maimaitawa domin ɗaya daga cikin masu ruje Anas dan Malik yana ruje shi ne saboda wai karancin shekarunsa na farko yace annabi bai san shi ba ni na ji wannan da kunne na daga baya zo yace annabi alaihi salatu wassalam ya bar duniya yana da karancin shekaru saboda haka ba zai iya dorar da komai ba wannan shine shubhara da yake jifawa sai na gaya wasu da muke tattaunawa nake cewa to Abdullahi dan Abbas inda shi ibn Abbas sun yadda yana cikin ahlul baiti da wannan fuska za su zo to da shi za mu dauka mu yi ilzami ibn Abbas lokacin da Annabi ya hijira daga Makka zuwa Madina lokacin shekararsa uku dan ya rage a hijira da shekara uku aka yi wannan yana da kyau mu rike a matsayin mu na ɗaliban ilimi sannan da aka yi hijirar annabi ya koma madina har aka shekara takwas ibn abbas da mahaifinsa ba su hijira ba domin a lokacin ana magana akan lubabatu mahaifiyarsa da kuma shi kansa sun musulunta yana da wannan karancin shekarun amma abbas bai musulunta ba domin shekararsa a daidai gabar wato a shekara ta takwas shekarar ibn abbas shi shekara sha ɗaya kenan ka haɗa da uku sai a fatahu makka abbas ibn abdul muttalib ya musulunta sannan kuma da ya taso ya dawo ya zo aka yi fatahu makka kwata kwata ibn abbas da suka yi hijira suka dawo zaman wata talatin yayi da annabi alaihi salatu wassalam shekara biyu da rabi kenan ku to kuma me za a ce na faɗa a wani gurbi na yan masu zagin sahabbai ne wani ya zage ni a ciki na ce to kun zage wanda ya fi ni ba saboda wannan muke wa da kawo na ciki tunda wannan abin ne kun ce kaza to kaza fa sai zage ni kawai cewa ibnu abbas ai shekarar sa kwata kwata shekarun sa shekarun da ya zaman da ya da annabi alaihi salatu wasalam ko shekara biyu da rabi ne amma ba wani malamin kirki da ka taba ji ya fito ya ce ibnu abbas kaza da abin da ya faɗa ƙarya ne amma ya kalli ibn abbas ya rusa shi ya tsamai ana tsammani ya ce babu shi dan wannan karatun ni na ji da kunne na yace babu ana tsammani daga baya yace kuma duk wani jegantaka da aka shirya a addinin nan ana tsammani ne shirya shi sa wannan duniyar da kuke ganin mutum yana nan in bai takarar san ba wannan lokacin da ake cewa mutum ne bai wasa ba zai ga yawayi gari da imani ya mata babu sai mutum ya yi takarar tsantsan Allah shi za muka faɗa a baya Abdullahi Abubakar kullun sai yayi sallah raka'a biyu bayan magrib kamar yadda malam da mu wada ya kawo cewa kun yayi fatiha sai karanta rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab saboda tsoro da ajibi wannan duniyar to kaga irin tasu duniyar wanda take hankali kwanci ina ga damu da za ka yi ta jin abubuwa kala kala sai mutum ya yi ta addu'a kuma ka je sujjara kai sai wa Allah magiya Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik duk iya janyo wannan abubuwan zamiwar za ka kaji in mutum ya yi nisa a sayin su sai ce ba Allah shi kenan kawai wannan zamiyar ce Allah ya kiyaye mu to saboda haka ibnu abbas Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda cewa ya hadi ahli samawati wal ardi shi fahimta su kenan nuru samawati da aka ce Allah shi ne hasken mai da kasai yana nufin mu yi haskaka mutanen da suke cikin ko kuma halittun da suke cikin mai da kasai mujahid babban ɗalibin sa wanda sai da yin sauka daga fatiha zuwa nasi sau uku a gaban malamin sa ibnu abbas na tafsirin alqur'ani mujahid ibnu jabal to saboda haka Allahu nuru samawati wal ardi yake cewa shi ma ra'ayinsa kenan wannan abin da muka faɗa yace yudabbiru al-amra fihi ma Allah madaukakin sarki shi yake juya al'amura a cikin tambayi da kasai ɗaya da yake sarrafa taurari shi ne masu ba da haske da wata da kuma rana shi kuma Anas dan Malik yace a fahimtar ta abin da ake nufi da ayar shine inna ilahi yaqulu nuri hudayi yace ku sani cewa ubangijin yana faɗa cewa haske na fa shine shiriya ta a duk wanda ka gani akan shiriya to hasken Allah ne yake haskai da zara ubangiji ya dauke hasken sa daga kan mutum to ya shiga uku kuma to hasken Allah shi yake haska duk wanda yake kan tafarki ba dai shi yasa magana da ake kamar da shi Ibn al-Jawzi din ya kawo cewa ana magana akan cewa nuru samawati wal ardi nuru din ana nufin hasken Allah magana ce wanda ba ba ja babu ja to sai yace wannan magana fahimta wato Anas dan Malik kenan bayan ji ba Ibn Jarir Tabari imam Sheikhul Mufassirin ya kawo wannan magana shi ba da Imam Suddi to sai yace Allahu nurus samawati wal ardi Imam Suddi yace kuma za a fassara shi cewa fa bi nurihi adaati samawati wal ardi da hasken sa ne duk sammai da kasai suka haskaka shi ma babu da irin wannan gaba ɗaya malamai suka ce aka kawo ma'anoni ba sa cin karo da juna gaba ɗayan su sai a ɗauke su duka ba matsala sannan kuma kamar yadda muka ji ibnu abbas ya ƙara kawo hadisi wanda muka ji a satin da ya gabata cewa sai da za a gane hasken ana nufin hasken Allah madaukakin sarki ba cin karo shine inda in annabi ya zo ya tashi da dare yana cewa Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض إذا بكت نور سنة الله kamar yadda Usaimin ya kawo cewa aka sa ma'arifa shine ka danganawa wato ka dau sunan Allah ka ba wani amma in babu ma'arifa dan an sa wa mutum ba komai to shine Allahu nurus samawati wal ardi masalu nurihi misalin hasken ubangiji din idan ka dau fasara ta farko hasken Allah madaukakin sarki ko kuma misalin hasken Allah a zuciyar mu'mini shi ma sun kawo wannan magana amma ba hasken Allah madaukakin sarki kamar yadda malamai suke faɗa wato ba dukkan sa ne kake gani ba wani dan tsosano aka sama tsosani ne aka sako ma daga cikin hasken ubangiji madaukakin sarki domin hakken ubangiji madaukakin sarki idan wato ya bayyana da zatinsa gaba daya wato wasu da yawa mutuwa da yawa kowa halittu mutuwa za su shi sa aka ce to sani ne aka dan bujiro shi kamar yadda malam wanda ya kawo mai sunan su yi a cikin annurul mansur yake cewa wato hakken ubangiji kaɗan din ne za a dosana wa 'yan aljanna lokacin da Allah zai yi tajalli ai Allah ne tambayi bayi a aljanna cewa alƙawarin da nayi muku na cika muku ce ya ubangiji ka cika to me kuke bukata cewa komai kai mana sai ja a dai duba ku dai tambaya da wani abu da ya kamata to a lokacin ma aka ce malamai za su ƙara aiki a ce to ina ulama uke warakatul anbiya su ba mu fatawa da yanzu a ce wato ganin ubangiji muke so ne to sai ubangiji ya tajalli yan aljanna su ganki gaba ɗaya sai kowa ya rika jin ganin Allah madaukakin sarki kamar yadda ibn Abbas ya kawo malam su yi ya kawo yake cewa zai wani haske zai bayyana gaba ɗaya sai kowa daɗi ya rinke shi ya ji wannan daɗin ya fi aljannar daɗi shi ne yake shi za Allah yake wujuhun yawma idin nabira ila rabbiha nabira za ga fuskoki saboda hasken da zai bayyana kowa fuskarsa za ta yi haske saboda zai ga Allah akwai wata magana da da taimakon malai haya suna mun tafin da ya gabata ne ka duba har zuwa ni yau ban ganta ba gaskiya ina ta so in ga wato dan magana ce ne muhimmancin gaske yake ce mun ko misali kaga ya annabi Musa ya nemi daga Allah ko ya nemi daga ubangiji madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki yace lan tarani ba za ka gane ba walakin nur ila al-jabal sai dai ka kalli dutse wannan dutsen dutsen sai na bai rinka kara makana hu fa sau wata rai in har ya tabbata inda yake to za ka gani to kaga inda za ka kalla ya kara mata dabburi a ayar cewa qur'ani ta dabburi yake bukata sai Allah yake balam ma tajalla rabbuhu jabali ja'alahu dakka yayin da wasu malamai suka ce za ga wannan magana cewa wani tsantso sane ne da hasken Allah ya jira a kan dutsen to sai dutsen ya narke da ala hudakka gaba ɗaya koma gari wa kara musa ta aika annabi musa ya faɗi ya tuba to gaskiya a nan wato shi za na ƙara fahimta cewa shi ƙur'ani babban abin da yake bukata kawai ta dabburi wallahi abin ran da ya faɗa ayar da ƙara bibiyarta sai ka ga uwa yanzu aka saukar da ita idan kana bibiyarta kamar yadda na faɗa kwanci zafin da ya gabata ne cewa da Allah madaukakin sarki yake cewa walan ya akhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha in ka dabburi zaka yi zai ga kamar yanzu zaka sauka to saboda haka duk ayar da ta zo yana da kyau mu rika yin tadabburin ta za mu amfana kwarai da gaske wanda wannan ayar da ya kawo har yanzu ko da mun wuce ayar ina ta bincike wallahi sosai akan ta ina so gano wasu abubuwa cewa akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu kalla shi malam mai durul mansur yawanci yana ko hada komai ko wani irin tarkace zai kama amma na ga bai kama galar ba to akwai guraren da muke so mu ƙara duba ko za mu ga wasu abubuwan da za su fito amma dai tun da ƙarshen surar muka zo muna fitar da duru wataƙila mun gano na abin fiye mu ƙara kawo shi a abin da ya shafi aya to Allah madaukakin sarki yake misalin hasken Allah ko hasken Allah a zuciyar mumini ko hasken Annabi alaihi salatu wassalam ko kuma hasken Qur'ani da ya kawo ya zo da shi na wahayi kamikatin kamar alkuki wasu kuma suka ce wato shi annabi alaihi salatu wassalam din ake magana shine miska wannan fitila na ga wannan magana jiwa ibn an dangana wa ibn abbas cewa ya faɗa fi halis ba to a cikin annabi a tare da annabi alaihi salatu wassalam a wannan fasarar sai suka ce akwai wata fitila sai suka ce wannan fitilar wato al-misbah fi dujada sannan ita fitina tana cikin wani karau ya kace wai kirjin annabi alaihi salatu wasallam da zuciyarsa ake magana ajdadatu ka annaha kawkabun duriyyin zuciyar annabi alaihi salatu wasallam kamar saboda hakkenta kai ka ce tauraro ne yuqadu min shajaratin mubaraka wanda wato ake zuwa a dosana duk wanda ya je ba annabi alaihi salatu wasallam ai ya dosana hakke duk wanda ya bi annabi alaihi salatu wasallam to har sai yi layi ya bude daro fitilar da ba za ta yanke ba to shi ne Allah madaukakin sarki yake ka anna ha kawkabun duriyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaitunatin wanda ake kullo shi daga wata bishiya mai albarka ta zaitun la jarkiyatin wala garbiya bai zo fasara nan sai yace wai wai la yahudiyatin wala nasraniya annabi yana kan wani tafarki wanda shi ba bai hude ba ba na sare ba sai kawo ayat ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana halifan muslima shi ba dan tafsiri ya bani sha'awa cewa duk da wancan ma'ana ita ce amma wannan ma'anar ma ta ƙara wa mutane wani haske na musamman cewa annabi alaihi salatu wasalam shine hasken a jikinsa duk kowa yake dosana in ka bi shi za ka kana tafiya akan haske ala basiratin wanda ya kauce masa kuma shi kenan to la jarkiyatin wala garbiyatin shine shi ba bai hude bane kuma ba ba nasare ba kamar yadda aka ga annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ma kana Ibrahim yahudiyya wala nasraniyya to sai Allah yake ya kadu zaitu ha yubi wannan man da yake cikin wannan bugiyar saura irin ya hakka saboda yadda ya samu cikakken ilimi cikakken energy da ake magana na sola saboda cikarsa da ya tumbata walau lam tamsasuna ko da wutar bata taba ki ba ko da ba a tsotsa wutar ba zai iya kama saboda hasken da yake in ka dauka zai kama da kanka sai Allah yake nurun ala nur hasken Allah madaukakin sarki akan hasken wahayin da Annabi alaihi salatu wassalam ya zo da shi wanda banda fasara da muka yi satin da ya gabata cewa ita ma akwai ta shine nurul fitra hasken fitira da Allah madaukakin sarki ya halitta bawa a kansa wanda muka ce duk kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa ba wa hu yuhawi dani aw yurasirani aw yumajjisani duk wani abu rayuwa akan fitira ake haifarsa iyayensa ne suke mai da da yahudi ko ba nasari ko ba magudi amma asali shi za ka ce hadisi ya zo cewa za su tashi ne jarirai za su tashi shi kafalati ibrahim alaihi salatu wassalam saboda asali yaro akan kowanne jariri akan fitira yi iyaye ne suke mai da shi addinin to shine Allah madaukakin sarki yake ya kadu zaitu ha yubi walau lam nurun ala nur ya hadillahu li nurihi man yasha Allah yana shiryar da wanda ya ga dama da haskensa wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas sannan yana buga mutane ga mutane wallahu bi kulli shay'in alim dan Allah madaukakin sarki masani ne bi kulli shay'in da komai sai Allah yake na في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والآخار رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما Amin.
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار Allah madaukakin sarki yake fi buyuti a cikin wasu ɗakuna adina Allah wanda Allah ya yi ba da izini ya ba da gela ya yi umarni an turfa a ɗaukaka su a gina su a ɗaukaka su ɗaukakawa kuma hissan wa ma'anan ba iya gini kawai ba za mu gini yake bukata wa yukara fi hasbuhu a rika ambaton sunansa a cikin ɗakin Allah ya ba da umarni a gina wannan ɗakin kuma a rika ambaton sunansa a ciki to shine yake yusabbihu lahu abinda za a yi a rika yi a cikin wannan ɗakin nasa a rika tasbihi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallah ko kuma subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah duka wannan a rika ambatan Allah a wannan ɗakin bil guduwi yusabbihu lahu fiha a rika ambatansa a cikin wannan ɗakin bilguduri da safiya wal asali da kuma yamma to shi za a ruwaya warfi da wannan ayar da ta gabanta aya ɗin shi za malaka ya ce wal asali rijal to saboda haka kamar an tambaya su waye za su rika wannan ko su waye suke raye wannan ɗakin da wannan abubuwan da aka faɗa ta hanyar yin tasbihi sai Allah yake rijalun wasu mazaje ne da wato la tulihim tijaratu hada hadar kasuwanci ba ta shagalar da su wala bai'un ko siye da siyarwa an zikirin lahi ga barin ambatan Allah hada hadar kasuwanci saboda da kullun yana masallaci amma saboda harkar business ya zo yanzu rabansa da masallacin wata daya ko biyu ko uku ko kuma shi kenan ya zama ibnu jamil da na ji suna dokana wani wani wani ɗalibin mu da wata unguwa da muke karatu kullum shi ne mai kiran sallah amma yana koma kasuwa ya muka daina ganin sa sai dai suna cewa ibnu jamil da kansa yan majalisa wallahi wani lokacin sai zamu yi za ka ga za a tada sallah kuma mutum ne mai himma mai himma kawai in ka saba ibnu jamil to kaga rijalun la tulhihim tijaratun kamar an tambaya suwaye masu wancan zubar masu ambatan Allah ta bude ba a dakunan Allah sai Allah yake rijalun wasu mazaje ne da wato la tulhihim tijaratu kar ka dauka mun ce maza a nan ana nufin namiji kawai domin duk inda aka kawo matsala ta maza ba a ce balji mata ba har da mata duk wata falala da za a kawo ni ana nufin a sa mata kawai to sai a bambance wa kamar yadda Allah yake innal muslimina wal muslimati ko wal mu'minina wal mu'minati amma din da Allah ya ji ayyuha allazina amanu ya wanda suka bare gaskiya maza da mata yake yi wannan shine kaida kamar wanda hadisin um tab'atu yuzilluhum Allah fi zilli yawma la zilla illa zilli ko mutum bakwai Allah wajen sarki zai musu inuwa karkashin inuwarsa ranar da ba wata inuwa ce inuwarsa sai aka fara lissafi akan suwaye waye da farko eh imamu adil ko wa shabu naja'a fi ibadatillahi ta'ala kaga shab namiji kawai ake nufi ko hadda mace hadda mace ya sai annabi alaihi salatu wasallam yake wa rajulani tahabba billahi jama'a alaihi wa tabaraka alaihi da mutum guda biyu kaga kan zo kace mazaje biyu ba maza kawai ake nufi ba hadda mata da mutum biyu wanda suka haɗu don Allah suka zo juna don Allah suka rabu saboda Allah sannan sai aka ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqati fa afaha hatta la ta'lama jimaluhu ma tufidu yaminu da mutumin da ya zo ya sadaka da wajen sadaka ya koye ta har da wanda bata san mai hagun da tafiyar ba ba namiji kawai ake nufi ba ana magana akan tafiyar dan adam din kawai mace da namiji duk wanda ya haka to wannan shine ma'allin jayi da muke so mu kawo cewa rajulun da aka yi ta magana a hadisin shi ma ba namiji kadai ake magana ba mata da maza ake nufi to duk inda qur'ani ya zo bai ware mata kawai ba in aka yi magana maza to har da mata ake nufi sai dai aya ta zo ta yi tafsiri ba da na'am to shine ma da yake mana rijalun la tudhihim tijara su ne wasu zakakuran mutane da wato ada hadar kasuwanci ba ta shagalar da su wala bai'un ko kasuwancin kansa fiye da siyarwa wanda ada hada hulɗa ta fatauci nan kuma fiye da siyarwa ka siya domin wancan wata kila ya zama dole sai an kawo kaya an gani ba a tijara domin shi a tajiri ko zuwa yanzu ya zo kawai ya yi kyauta a matsayin da a tajiri za a ce masa idan ko da bai kaka ya bai yana zaune yanzu a da hada zai iya kasuwanci yana zaune a masallacin nan na miliyan hamsin ɗari ta wayarsa yana zaune za a iya kiransa saboda wata harka kawai ya fice duk hada hadari wata abubuwa wani lokacin ba sai an kawo kayan bai za ka ce mata da wani sun ce ai ma'ana ɗaya ke tijara da bayan aka ce ha shi wannan bai'un ziyarar ga kayan ga mai amma wancan kuma tijara ta fi faɗi ta fi faɗi domin fatauci ko hada-hada kawai za ga komai ya shiga duk wani abu da za a yi da za a iya samun income ya shi ne tijara wala bai in ko kasuwanci biye da siyarwa wa'annan abubuwan ba za hana shi an zikirin layi gabar ambatan Allah azkatsin sa na safa sai yayi na yamma idan ya zo sai yayi idan lokacin wato al'amura suka kama na wato na na na zin karatu sai ya je ya ji in koyo ne sai ya je ya koya sallah lokacin sallah ya zo sai ya yi duk wani abu da ya kama da masallaci baya kauce masa saboda haka shine wala bai an zikirin lahi kaga daya ka da hada kasuwanci da kuma fatauci baya hana shi ambatan Allah sai Allah barkatun sarki ce wa iqamis salati sannan da hadar kasuwanci da fatauci baya hana shi tsaye da sallah wa ija'i zakati sannan da hadar kasuwanci da fatauci baya hana shi bada zakka don wani za ga wai saboda tsabar kasuwancin sai ya ƙara wata biyu uku sannan zai fita zakka wai saboda ba nutsuwa wai bai samu nutsuwa ba to ka sai Allah ya bayani akan manya-manyan ibadu ibada kai kan gaji da ta dukiya sai kowace aka baka tambun da babban domin a ibadar jiki ba sama da sallah a ibadar dukiya kuma ba sama da zakka to kowace sai aka gaya ba cewa wato kasuwanci da hada-hadar kasuwancin baya hana shi zikirin Allah ambatan Allah baya hana shi sallah kuma baya hana shi zakka wayannan abubuwa guda uku idan mutum yana so ya ga wannan practice din a aikace yadda yake sai ya je Saudiya Allah ko Makka ko Madina ba wani masallaci da za ga an kira sallah din suna hada hada babu sai ga ayar kama anan fassara da take sallah babu wani masallaci da za ga an kira sallah ko babu wani shago kai kowaye a ciki da za a kira sallah kuma abin da zai baka sha'awa ba ba wai kullewa za a yi ba ana kiran sallah kawai yanki za a ko wani zare kawai yanki tafiyar billions of naira kai kwa dubu ɗari da hamsin ne a jagonka amma ka haka yake mana wani ba kayan miya ne ba raina ma ne ba amma ba zai je sallah ba jarin bai fi dubu talatin ba gaba ɗaya to musamman yadda ake kasa kayan miyan nan ba sai a ce dubu biyar ko goma shi za ka gaya wani matashi mun to wajen ma da malam da yadda za mu zo karatu na ga wani bayan magariba ya zo da gajeren wando na makara a makara ma na zo nan amma shi ya dawo daga ban suna ta hira da abokin sa nace to tsakani da Allah wannan yanzu ka ga yana so Allah ya masa abin da yake so shi kuma baya wa Allah abin da yake so ta yaya shi za go nan bayan Allah suna da na kalau wallahi ne tun lokacin da muka je Saudiya ba wata daya na ta wannan dubawa musamman a makka a madina saboda yawanci wato abubuwan da yawa za ga kanka bai gama zama ya gama fetuwa ba ba za ga har yanzu wai a duniya kake ko a lahira a lokacin kana wannan yanayi Allah ko ni dai haka na samu kai na karan fari cewa wai ko a duniya nake ko a lahira Allah ta ganin wani yanayi canji sabo haka eh ai abu fulani ba to saboda haka sai ya zanto a makka na tsaya ina ta lura ko da yau cewa wai wata ran na ga suna bari shagunan wai wata ran samu mutum tsaye an kira sallar nan ko shi kaɗai in ba da misali ne wallahi ba mutum tsaye har dawo mu ba mutum ɗaya dan taɓa gani an kira sallah ya ya bar shagon da yana hadaya da kasu ko me za ka ba shi yake ya hakura ana kiran sallah yake ba haramun zai ga kana kallon sa ba biyayya ake ba kawai za ka yi wanda da ke yana jan kaya yana jan kaza ba da ruku bane za ka ga ce bai akwai wani masallaci aka je gaya ba ai ku kiwa ne muke yi ba an sana ta gairu minan nan ke yi ba wannan masallaci muke yi ba to saboda haka aiki a aikace na wannan ayar ko shakka babu an wuce ba amma da ni tsakani da Allah رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أمن النساء ya Allah yake me yasa kike yin wayannan ya kafu na yawman kun ji yadda ake tsoron Allah ba da baki ba saboda suna tsoron wani yini da ta takallabu bihi qulub wanda a wannan yinin zukata za su rika juyawa saboda firgici da tsoro wal absar da idanu gaba ai mutane su tsuru wannan ranar tsoron da ake yi da gaske ba daga Kano sai Kaduna ba da ba wanda yake faɗa to shi ne Allah bada wajen dalili yake ne a karfi karanto da sai bayanin abin da yake a cikin sallah يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب Allah mana wajen dalili yake ne yajziyahum Allah dan Allah ya saka musu ahsana ma amilu ba ne mutum mafi kyawu abin da suka aikata shi ne malamai suka ce ha kawo kalma bi fi zatil mufadala tana da kijiyoyi biyu kijiyar hasan guda biyu ne akwai hasan akwai kabi kamar akmal ne akwai kamil akwai nafi ko mafi cika kaga akwai wanda ya cika kenan wannan ya cika amma bai kai wannan cika ba to shi ma wannan mafi kyau sannan akwai mai kyau kijiyar da ne ta farko laifi ya ta bi ne mummuna to Allah madaukakin sarki mafi kyawu wato abin da suka aikata zai ba zai zai saka musu ne me yasa Allah yake wa yazidahum sannan ya kara musu min fadlihi daga fadalarsa dama al-fadlu ayi dai yake ne to Allah zai kara musu daga fadalarsa wallahu yarzuqu man yasha lalle Allah yana azanta wanda ya dama ba wanda yake so ba wanda ya ga dama shi za ga masu kudin duniya wanda yawan su majoritin su ba musulmi bane domin ganin dama ne na Allah kamar yadda muke yawan faɗa ne cewa masu masara kulli lahu mamalika min tutil mulka man ta sha'u kukure ba wanda Allah yake so yake ba mulki ba wanda ya ga dama yake ba gashi ya dauka ya ba Trump ko ya ba Salmani yanzu a Saudiya ganin dama ne ganin dama ne ba zoyya ba ce in ya ga dama zai baka domin Allah yana bada duniya ga wanda yake so da wanda ba baya so amma baya bada lahira sai ga wanda yake so to shine Allah yake wallahu yarzuqu man yasha Allah yana azurta wanda ya ga dama bi gairi hisabi ba tare da hisabi ba ba yadda ba wuce ke masara ba kun san lokacin da aka yi Atlanta 96 ko a daidai wannan gabar wai ai an yi tsuntuwa wani ya tsinci miliyoyin naira ya mayar gidan rediyo ba da manta a lokacin wasu wasu karkafi ne ba wai wani hadda jan aya wai ai wallahi yanzu kuma ya shawo dige ne miliyan wani abu ne wani adadi ne ba Allah ba zai taba arziki ba saboda ya tsinta ya mayar kuma ya ja wannan ayar na'am shi ne arzikin ai jin tsoron Allah shi ne arziki wallahi gaba ɗaya gari ya ɗauka aka rika zakin sa ana cewa wai ba zai arziki ba kaza kaza to daga cikin abubuwan da ya kamata mu kalla a ayoyin nan guda uku masallaci yana da wasu haƙƙoƙi da ya kamata mu kalla haƙƙi na farko da malamai suke faɗa shi ne wajibi ne duk wanda zai je ɗakin Allah ya kiyaye ababen da za su muduna wa mutane wajen ci ko ta shi za a ya hana cin wato albasa ko tafarnuwa yayin da za ka tafi masallaci shi ne aka ce mutum ya samu abin da zai goga a bakinsa ya kawo da wannan abin domin mala'iku suna zuwa mutane kuma da yake tare da su kuma akwai wanda in ya ji wannan warin wannan abin zai fito ballan da mutum ya ta ba ya to masallaci an hana cin albasa ma wanda take halal ballan da abin da yake haramu to wajibi ne mutum ya kawo da wannan abin da yake cutarwa abu na biyu daga jakokin masallaci shine zuwa masallaci da wuri domin ka kwaɗaiki wajen shiga tsawon farko domin mafi alkhairin tsawon maza shi ne tsawon gaba domin annabi alaihi salatu wasallam ya ce da za a yi ƙuri'a inda za a yi ƙuri'a wajen shiga tsawon gaba da ya masu tsawon gaba ya kai matakin da za a yi ƙuri'a domin guri ne da aka ce ba a ba ba ba ba a da ake kira ba a nuna wato fifiko uba ba ya bar wa ɗansa ko ɗaya ba wa uba tsawon gaba ba rike rike ake a nan ne ake rigegeniya kowa zai rike shiga kamar yadda suke rigegeniya wajen siyarwa a na abinci a saudiya to haka za a ga tsawon gaba ana rigegeniya shiga saboda alfarmarsa da ladarsa saboda haka abu ne yake nan ana so mutum ya je masallaci da wuri sannan ana so abu na uku daga cikin adabul masjid shine idan mutum zai tafi ya tafi bi kushu'i cikin nutsuwa ya tafi cikin nutsuwa da wato kwanciyar hankali a gane wannan masallaci ne ce saboda za mu zo ta gaba da annabi yake cewa wanda ya alwala ya yi nufin da zuwa masallaci da rijiran sallah kamar kazan za a taba shi lada kamar yana sallah to kaga ya duba cikin nutsuwa ba ke ne yana fata ne sallar taka sannan na hudu sannan wato yayin da kake fitowa kai azkar din da annabi ya koyar lokacin da za ka tafi masallaci sannan na biyar yayin da ka zo shiga masallaci kai addu'a shiga masallaci akwai azka da yawa an ka duba yin musulun ɗinka sai ka ɗauka jiyar ka rike yi shi ne na biyar na shida yayin da ka zo fitowa ka fito da kafar hagu shi ma yana cikin ladabin shiga masallaci sannan na bakwai yayin da ka shiga masallaci ka yi tahiyatul masjid yayin da ka shiga masallaci ka yi tahiyatul masjid na takwas ka sani cewa yayin da kai tahiyatul masjid ka zauna to kana cikin sallah ne ba domin malaiku za su je ba addu'a suna yabanka suna ta roƙon ubangiji Allah ya gafarta ma ya karɓi tubanka ya biya ma bukatarka duk lokacin da ka zauna a masallaci har zuwa lokacin da za a kira sallan gaba ko mutum ya shagala da wani abu na karatun alkur'ani da zikiri sannan na tara idan mutum ya shiga masallaci kada ya miƙe kafarsa yayin da ya zo alkur'ani ya tura Qur'ani ga babuwan shine na dara na goma yace ka sani cewa baya halatta fiye da siyarwa wannan shi ne yake nuna karafi yana aiki ne yawa da zarar ka da abin da dama kuskure da ba annaba bane shi zai gyara shikenan to sai dai baya halatta a biye da biyarwa a masallaci domin ba gina masallaci don haka ba aka annabi ya faɗa mala ibnu hajar ya kawo ba bulugul mara ko fa innal masajida lam tubna li hada aka annabi sannan kuma shi guri ne da ba da ambatan Allah da wato an fara da al'umma na ki daya idan kaga wani yana biye da biyarwar a cikin masallaci ya zo ya dauko hadarsa yana cikin wato na dabin masallaci ka ce la alba Allah tijarata insha Allah ba ka samu riba ba annabi ne ya koyar da haka duk da mu da sauki yayi zaka ga ba a yin haka sannan na sha biyu ka sani cewa ba a ciki a masallaci yana cikin ladabin masallaci na sha biyu Aro jama'a da Allah waya ta ta faɗi wa kyau sai dai idan an gani mai sanarwa mutum to wani ya bar wayar da jama'a ko an kawo wayar wani wanda ya san ta su wanda ya halatta shi da ku bi ana yi wannan amma tijiya kawai ya za a zo wani abu a ɗauke ma takalmi da rukai ba a tijiya ba sannan ba kyau sannan na wato na sha uku shine ba a daga murya a cikin masallaci in dai ba karantarwa kake ba shi ya rika daga murya ba a yi sannan na sha hudu shine yayin da mutum zai tafi sallah makaruhi ne ya rika karya hannunsa kas kas hadisa abu dawud in dai kai alwala ka to masallaci to ka shiga sallah ba kai ba kan karya hannu wala bi tabbikanna bayna asabi aka auka ba kan hadisa abu dawud haka annabi yake kar kar kaman ba tsayen ya tsinka wanda da cikin magabata ya zo ne yana yi mafada yake annabi ya hana saboda haka wannan shine ladabi na sha hudu sannan na sha biyar babu laifi ka tattauna da wato wani abokinka a matsalar da za ta amfani mutane a duniya da lahira ba laifi ba ne domin darul arkam masallaci annabi alaihi salatu wasallam shine makaranta ta farko ana ke tattauna matsalolin da duk za su iya cutar da al'umma kanta ba laifi ba ne yanzu ba laifi ba ne don da cikin unguwa don ga ya kamata za a tattauna akan wata matsala da ta taso ta bangaren rashin tsaro ko abin da ya kama da wannan ko wasu abubuwa sai da na rashin tarbiyya a ce objective point shi ne masallacin ziyara ba ne biyu ne in dai za a zuwa tattauna abubuwa na alkhairi wanda za su amfana da al'umma ba ne biyu ne amma ba za a zuwa tattauna matsalolin siyasa a nan ba ko wani abu da za a iya yi wato ya san zance kawai in dai za a zuwa ya san zance to baya sannan na sha shida ka kiyaye cin abinci a masallaci ka zuwa wani zai zo ya ci wani abu ya zuwa da shi ya shigo da wani abu ko alawa ce aka raba ta suna ko ɗaura aure ya ci wani ya zo bawon sai ya rakawa a cikin masallaci ko da dino ne kan kan an ce sai ya yi ya akwai masu kyaran masallaci sai ya bayyana a cikin dodakin Allah ne wannan za ka rika tunowa ban kana zo a masallaci ya kima a zuciyarka rika tunowa da ɗakin Allah ne Ita babu wani guri da ake wa hidima a duniya na tsafta irin masallacin wa wato haramai babu shi a duniya an yi ittifaqi a wannan babu gurin da ake wa hidima ta tsafta duk duniya sama da alharamai ne sannan na sha bakwai wato idan mutum zai yi sallar juma'a ko idi yana ɗaya da yake adabin shi ne za kaya masu kyau wannan shi karatun da muka yi alu alu wal marjan mun kawo shi ma adab da juma'a a wannan satin da yi shi ne ake so mutum ya sa turare abin da kuma masallacin turaren da zai dau hankali ba turaren da ba wuce yake ciwo turaren gawa ba ka san ba wuce ne raina gawa amma asalin gawa ita ma yake rayu mai kyau take so mai tsada mai kyau ko mai kanshi wanda yake so a rayuwarsa wasu za ga magabata har turaren da suke za a bayan sun mutu shi za a je sa musu lokacin da suka bar duniya domin suna son sa kenan sannan na na wato na ja takwas idan kiran sallah yana da cikin adab kiran sallah ya rike ka a masallaci to sallah ta gaba ba za a ba za a zo yanzu a kira sallah ka ce wai sauri kake ba za ka tafi can za ka yi sallah in ja ka kira sallah kana nan to an rike ka yana cikin adab da masallaci annabi annabi ne yake bala takhruj minhu kar ka fita daga masallaci mutukar an kira sallah kana sai dai in ka yi sallah dawa yawa ko kuma wani dalili babba misali sai mutum ya tana ya kunna hita a gida ko wani abu ne da zai iya cutarwa wannan ba ku ba ko kuma aka yi waya wato mai karfin gaske akan wata larura sai ya zama kawai babu ku a to an koma rijalin da su da yin rijalin da su kuɗi zai sa a bar sallah wanda shi an shi muka fara magana a sama sai bijara din jira sannan wato na sha tara ka sani cewa ya halatta mata su je masallaci ko bai halatta ka hana zuwa ba idan an amince daga fitina idan umilatul fitna matukar an amince daga wannan yana da ina kirin kuwa ka sani cewa baya halatta mai jaraba ko mai al'ada ko mai libabi shiga masallaci illa adili kabiri sai dai inda wanda suke kawo larura cewa kamar mai al'ada wata larura ta sa za su zo za a yi wata faɗakarwa ko wani abu su je da kunzugu da yi kunzugu ta zo masallaci shi ma malamai suka ce abin da ya fi furi fara wuri ta zauna a haraba domin haraba ba masallaci bane domin da masallaci ne ba za a ajiye ma butoci ba a ajiye randa wani zai zo ya zauna a haraba ya ce ya zauna a cikin masallaci ranar juma'a a cikin masallaci ake so ka fara shiga sai ya shiga sannan hukuncin ka zai kama hukuncin masallaci amma wanda zai zo kawai ga guri ya zauna a waje ko shakka babu yayi asara alkhairai masu yawa to sannan matsala ta ashirin da ɗaya shine daga adabul masjid shine lallai mace ta sani cewa a bayan maza za ta tsaya kuma kacce ta kuɗa da maza saboda wanda hadisin da muka kawo sannan wato wannan gabar da muka zo shi ma yana da kyau mu ƙara bayani a kanta inda muka ce ba za ka yi da wani abu ba a nan ne al'ummar mu suka ɗauka cewa masallaci inda wani zai zo yanzu ya ga masallacin nan ya ba shi ba zai gyara ba saboda a nasan basirar kawai yana ganin akwai wanda za shi inda zai ga masallacin nan karfe tara da rabi ya zo wucewa ba kowa an manta rana ɗaya ba a rufe ba in sha Allah ta'ala zai wa malam atawa ya ce kun ban masu mai kuke kun ban masallaci a buɗe haka al'ummar mu take al'ummar ba wuce zai ma za a yi ma waya ce shi ba zai zo ya rufe ba zai doka ma waya kuma wata ile ya hau faɗa kun ban masallaci a buɗe shekara biyar goma misali masallacin nan a haka amma shi ba zai rufe ba ko wata ile ce karfe goma da an zo na zuwa sallah an gaba ban telefon an ɗauki an cire agogo wannan mai tsadar misali ko wani an ɗauki sai ce wallahi karfe goma da rabi a buɗe na ga gurin to me amfanin faɗar da kai ba fa'ida wai a buɗe ya ga gurin ai sakaci ne na masu kula da masu kula da masallacin nan ba ba ajiye su akai azza a rika biyar ba su ma ni wallahi da su to saboda haka wajibi ne al'umma mu ta fahimci wannan sannan gaba ta kanji kafin mu koma karatun mu shine saboda lokacin ya tafi wajibi ne mu lura da cewa mu ƙara hangen cewa yana daga cikin haƙoƙin masallaci shine haɗuwa a masallaci yadda mutane suke zuwa su yi wato masallaci kowa ya rika yin da yayi gida ƙato kilomita biyu zai samu mita ɗari da mutum ya ƙaramin masallaci a jiki baya cikin haƙoƙin masallaci wanda za ka gaba ma a salloli biyar ɗin gaba ɗaya in ka an yi sallah sai mai gidan yana nan kuma idan an shiga sallar za ka ga ana yin sallama za ka ga mai gadi ya tashi da mukulli yana kan kaɗan ko kafula ba za ka yi ba wannan baya cikin haƙoƙin masallaci wai jira yake ka fito domin so yake a rufe wannan baya cikin guraren da suka amsa sunan masallaci masallaci shine gurin da za a je a karantar da al'umma abu Allah a ciki a yi sallar nafulfuli a yi azkar a yi lazimi wato a yi duk abin da ya kamata a cikin masallaci wannan shine masallaci sannan iya mutane su fahimta da kyau cewa kawai mutum ya zo yanzu misali a guri ɗaya zai ga alayi ɗaya masallatai biyar can mutum uku ne a ciki ana sallah can mutum bakwai can mutum goma wallahi duk baya ɗaya da cikin ka'idodin abin da aka gina akan masallaci idan bukata ta kama misali cewa ai masallaci yanzu misali ko da a ce daga nan layi bayan sa akwai wani masallaci amma ya zanto wannan masallacin za a yi sallah ana cika can ma ɗin ana cika to wannan sai a ce bukata ce ta sa a yi haka bukata ce ta sa a yi haka amma yadda ake yi kawai kowa yanzu a layi ɗaya kaje biyar ɗaya za ka gani da akwai wasu abokan ma'ai da aka ɗauka neman su a irin guraren za ka kawai sai ga a layi guda kowa a gidansa ya yi ɗan ƙanƙanin masallaci shi ne a yi Allah ga naka an yi wannan ran da gidan yake nan za a yi sallah da ya gaba Abuja to sai a kulle masallacin ba da shiga ko kuma kaga an yi da bidiyon masallaci an sa bewaya of dog a cikin gidan ba yake wai kuma an sa wa bewaya of dog to zuwa ya rasu sallah masallacin ko ai ma hoton jimila katuwa muguwar jimila wanda wai an gaya ma bewaya of wannan ostri ko kuma kulama ko abin da ya gaba da wannan asa wai ana gaya ma cewa ko katon kumunci to kaga wannan ba masallaci kamata ya yi rushe jama'a Allah ku ya kuma tauhidi kawai da ruje wani abu wanda zai amfana wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin musulmi a yau duk da cewa daga cikin alamomin tashi alkiyama annabi alaihi salatu wasallam ya ce masallatai za su yawaita yana ɗaya daga cikin alamatu sa'atil kubra yana ciki a tubura kai yana cikin yawaitan masallatai kuma ba a ba ta haƙƙin yadda ya gabata saboda haka wajibi ne gwara a ce makarantu su yawaita biye domin makarantar ta dan ta yawaita ba matsala don har yanzu za ga a makarantun mu na public school har yanzu akwai makarantar da za ka bi ka ga kalmai ɗari biyu da wasu ɗari uku Allah haka wani abokin ne yake shi ya je a kiran suna yake ƙarar da biyar ɗinsa yake kuma ya fara baya gabawa shine din daga wani a kiran suna take da to kaga wannan din sun yi wata ba amma masallatai saboda guri ne na haɗin kai da ake so kowa ya san matsalar kowa wannan ya kamata mu gaya wa kanmu gaskiya kun san alhamdulillah gandiyar tana ɗaya daga cikin musamman cikin nan masu yawan masallatai ta tu'addu wa la tusa daga farkon can gurin zuwa can gurin za ga masallacin da za ka gani kasira jiddan to din ana zuwa a sallah to bane in bane amma su sani cewa wato ba dan sallah kawai aka yi masallacin ba rika karantarwa da dukkan masallacin da ba a karantarwa to ya zama kangu da ko da zaka ji ana idan da sallah duk za su gudu wajen su zauna a rika hira da amma ga ce is just is just for prayer wai masallaci dan sallah kawai aka yi in zuwa في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أم بتن الله نفر كل شيء القرآن ما أقول لك هو قرآن يعني أذية إنا نحن نزلنا الذكر القرآن كذا to ko Qur'ani ba a biya ba sannan ba a zuwa a karanta jiza za a yi rafkanuwa a ke mutu a masallacin ba a rasa mai jaha akwai wani guri da aka yi wata sai ta wace aka yi aka ce kowa ya wace ga dama saboda wani ya tashi a cikin manyan masallaci ya ce kaza za a wani ya miƙe shi wallahi ba ni ba wani ya kuma mi aka yi ta mutu sallah ba ake saboda da ƙarshe kawai sai aka ce to kowa ya rabu wanda yake so yayi me ya janyo wannan gurin haka rashin karantarwa rashin karantarwa to saboda haka wajibi ne mu fahimta cewa masallaci in ya cika masallaci sai ana karantarwa to shine wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat sannan kuma wata halin gurin a ga suna gurin zakka yadda ya kamata akan kai daga lokacin zakka ya fitar da ita to wannan sune hukuk na masallaci wanda ya kamata mu kalla saura mutum mu takwas dan kara mana ayar ko yi ne sai mu
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى نعم حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب آمين ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها نعم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من
Allah madaukakin sarki yace wallazi la kafaru akida wanda suka kafirta a'malu ayyukan su kasaradin kamar kawar walliya ne kamar kawar walliya ne shine abin da yan fizik suke cewa miraj to zo da aka un an ga haukan jiji rana ta kwalle za a hango can dai ta kamar da ruwa da an je gurin kuma sai a gaba mu to ayyukan kafirai kamar kawar walliya ne babu kenan sun suna tsammanin zai yi a kirki amma kuma da sun je kiyama za su ga babu wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura to shine Allah ya ce amaluhum ayyukan su kasarari zaka duk inda aka samu annoba sun kai aje yanzu gurbe ai sai maka duniya yake ya kai san ya koma san abu ma aikin san bai musulunta ba kasarabin bikiya kamar ka wani wanda ya ne a nesa haka annabi ya gaya na da Aisha kan Abdullahi bin Judan mutum ne mai zumunci mai ciyarwa ga kyauta wata ran ta turo shi take ga annabi alaihi salatu wasalam sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce ba ta aljanna ba ne ko sai ya rasulullah me kaza me kaza yace ai da ce la ilaha illallah amma mutum ne mai alkhairi to saboda haka ya da ki akil ki akil ne gurin da yake alba'i jami'i ne na ka fako kenan gurin da yake fako kuma mai nisa ya hasabuhu ram'an mai jin ciki ruwa shine ram'an yana tsammanin sa cewa ma'an ruwa ne wanda yake da ciki ruwa ya hango nan ai kaga hankalin sa zai kwanta da zarar ya je gurin kuma zai yi da tashi haka to kaga wato sakina da yake kenan ko duk da ruwan goran kai wannan shine sakina da yake cikakke Allah ya kiyaye mu da wannan to shine yace wato yahsabuhu zam'anu ba'd hatta idza ja'ahu hatta ya je gurin naka shine shi wannan kawai wanda ya ruwan lam yajiruhu shay'an sai zamu ba komai a gurin eh ya zubar da razanar ya yi sakina daji to sai aka jiyar da zantar kuma daga nan haka malaman tafsiri suka ce ya koma magana akan ubangiji madaukakin sarki cewa wa wajada laha inda sai samu Allah a can a ila a alkiyama sai samu ubangiji madaukakin sarki ranar alkiyama wa wafahu hisabahu ya cika wa hisabun sa domin jini wa kadimna ila ma adudin da muka faɗa ya gama abubuwan da yana tsammanin wato ya tabuna annahu yusinu suna sai na tsammanin alkhairi suka yi sai ya je kiyawa sai ya ce ai ba kai komai ba domin shi kafiri bai kyautata a duniya Allah ya kira ba shi ne amfanin alkhairi su a duniya za ga kun ga mutum mai kyautata ne su za ga hakunci da zai hafaka duk da an sannan kuma zai samu kaza za a jera ta ciniki yana ta kaza to Allah ya biya biya shi anan ba zai bi Allah ba shi zuwa kiyama ba anan za a bari shi za a ke so musulmi ya kawo wannan dabi'a domin shi riba biyu ne a baji a nan a baji a can shi ne fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasana to shi ne ma da yake cewa wallahu sari'ul hisab Allah ya ce lalle Allah bar wa fil sarki sari'ul hisab mai gaggawan hisabi auka zulubatin suka ce auɗin irin da irin wannan ce auka sanyi bin min samai aga auɗin wani suka fasara ta da wa to auka zulubatin ko kuma ka ce misalin kafirai ake ayi ne misalin ka zulubatin kamar dubbai duhu bayan duhu fi bahri a cikin wani kogi wanda yake da ziri mai zurfi yanta bayan kaga aka ce ruwa cikin sa iya ruwan kawai ai in aka ce an ci da zurbin sa akwai duhu aka duhu na farko kenan sai aka ce yarshahu mawdi bayan wannan zurbin kogin duhu wato kogin sannan kuma sai wani wai igiyar ruwa ta zo ta lullube wannan ita ce mawdi wata igiyar ruwa ta zo ta lullube wannan kogin to da Allah Allah madaukakin sarki yake min fawqihi mawdi bayan wannan igiyar ruwan akwai wata igiyar ruwan mun yi wannan bayanin a baya to idan suna ya zo da na kira na farko ba shine na biyu ba haka ne bayan wannan wayar din da aka samu na farko ya rufe wato duhun kogin to akwai wani wata igiyar ruwan to sai Allah madaukakin sarki yake min fauki sahabu sannan bayan wayannan gaba daya kuma akwai girgiji hawa nawa kenan hudu duhun kogi sannan igiyar ruwa guda biyu sannan kuma ga girgiji guda hudu to sai Allah yake zulumatun ba'du ha fawqa ba'd duhu ne tashin wani kan wato tashi kan sai sai kan daya ga duhun kafirci wata kila ga duhun talauci ga duhun kaza ga duhun kuncin zuciya duk da kafirin ke zuciya da irin kuncin da suke cikin zuciya to shi ne Allah yake zulumatun ba'duha fawqa ba'd ila akhraja yadahu inda zai yi kurin fito da hannunsa daga cikin ruwan lam ya kada ya raha ba zai kusa ga hannun ba saboda shi shine muka ce ni yana ci af'alul muqaraba ba zai kusa ga hannun ballan da ya gani ga hannu a kusa da mutum amma baya gani ai bala'i ne bala'i yalla yake wa man lam yaj'alillahu lahu nuran wanda Allah bai sanya masa wannan hasken nasa ba domin shi ne hasken idan bai sanya masa ba fa ma da hu min nur ba shi da wani haske kuma babu ba shi da wani haske ko kai to saboda haka shine malamai suka ce wannan na farko da ake magana wannan dina kafaru a amalu muka sararin bidiya suna da ce kafirai kala biyu ake nufi da shugabannin da mabiya na farko su ne shugabanni sufar da Allah ya bayar amalu muka sararin bidiya ce su kuma mabiyan su ne auka zulumatin fi bahrin lizzuyi haka da yawan malaman tafsiri suka kawo wannan misali kuma misali ne mai kyau cewa mabiya duhu na dukan duhu wata kila bayan manyan su suna amfana yanzu suna samun wani abu da su suke neman kuɗi amma shi wannan ana tabbatar da shi kuma yana cikin talauci asara kan asara ke to shi ne Allah ya ce wanda Allah ya sanya ma haske ba ko kaɗan ba shi da wani haske awa ɗaya mu gani ka kuma za mu iya tsayawa a kan walillahi mulku samawati wal ardh lo dai kamar sauran aya dai abuwa na mana abuwa mu tara wannan aya ɗaya sai mu tafi a nan tara wace ka zo daidai ko yau shi ke nan to shi ne mun ga akan darasi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yi mana za mu yi kokari insha Allah mu riga ko dai mu riga sallah a nan saboda wanda suke a nesa ko kuma da zarar an yi sallah insha Allah za mu fara karatu insha Allah ya kada Allah ya fi akwai bawa Allah da ake magana a cewa ma yake da tara hutu na rago wurin da Allah ya rubuta sarki ya yake ba Allah ya rubuta sarki to da namu zuwa idan ta mu sadu akwai tambayoyi haka nan da na gani guda biyu ai za mu ga na ga ni ban magana wannan ne ya sha ban ban fahimta ba Na'am.
Gurin masu kaya zai ne, ai ba nasa bane. Ai ba ba nasa bane ba, ai za ga haɗu maganar rigar gwanzo da ake malamai sun tattauna a kan mutum ya biyo riga ta gwanzo. Sai rinci dala ya. Sai rinci dala, ana kan zuwa ka tambaye su abubuwa gwamnati za su gaya ba. Sai rinci dala a cikin. To irin wannan ne wasu malaman suka ce zai yi amfani da shi domin su yi riga ne. Sun zuwa ya wasu kuma suka ce sadaka ne. to wannan jira wannan biliyan ba wai ba naira ba biliyan ka san kuɗi ne ba da shi aka sai da motar ba ko miliyan kaza kuma da aka gobi kuɗin wani ne manta ko sai ka babu sai an mai da zuwa biliyan biliyan ne kana guda za a Nah. hadisi ba dalili bane mai kyau saboda haka ai yana da cikin haƙƙin mamata abin da ya kamata limaman mu ka rika yi lokacin da aka zo za a binne kamata ya ce an kafo a sallah shi ne mai biyo shi to jama'a ba wa Allah dai a ɗan da hankalin mutane abubuwa na farko a ce to wannan gawar ko kuma wato wannan bawan Allah da kuke gani da jiya muna tare da shi ko shekaran jiya ko kuma ɗazu yanzu Allah ya karɓi rayuwarsa saboda haka lokacin sa ne Allah baya jinkirta kowane rai a ji hankalin mutane sannan za mu masa sallah kabbara hudu haka mutanen masar ne manyan limaman cewa kabbara hudu kabbara ta farko kaza za mu biya a tunatar don wallahi wani bai sani ba tunatar da mutane cewa kaza kaza a zo wannan gabar sai a ce to dan Allah kuma wanda ya ga yana wanta bashi yayi magana domin haƙƙi ne gashi na samu janayi wanda muka yi da su a bayan kwanaki ai mun biyo gabar cewa bashi ne gata ne za a yi wa mutum dan wani bai rubuta ba ko kuma wani ya rubuta ya ji afa da wani to a lokacin wani zai tuno cewa shi yana wanta bashi saboda haka ce yana wanta ya haɗa shi da magana saboda ka'ida shi ne min ba'adi wasiyati yusi biha awdai ka'ida kafin wato a taba wato me yake kira kafin a taba ya araba gado awwa biya ke kalla wasiya da baki wannan dukiyar ba abin da ake iya gaba a kanta banda wannan sai monatu tajji monatu tajji shi ne abin da aka ji a yi na abin da ya shafi mamacin da kafani da za a yi maza hakan kabari tukunya komai motar da za a kai duk mutan gari ka ce ba za su bayar ba sai a ɗauka a dukiyar da a siya amma idan za a samu a gari za a yi to bane mai ba abin da za ta ba to sannan sai a tambaya sai a iya ribaji ko nawa ake yi sai an biya shine na gaya wani bawa Allah nake sai ka ku gode wa Allah ku da kuka zo ba shi kuka biya wanda da cikin wanda ke zuwa karatu ya mu complain akan wani nasu da yaro sai ku gode wa Allah ku ba wato ba ba shi kuka biya ba ba shi aka raba muku gado ba akwai alƙalin da aka gaya mana shi ba shi ya raba musu da aka zo ana bin sa miliyan biyar misali kuma ko dubu ɗari biyu ya je wace kirawo magadan da yake to to li zakari min da rabbil ummi aka ce ya wani ya tambaye ni ce to da inda kuɗin ya bari ba haka za a ba shi ba sai ta ba za ta biya mar ba in kauna ce ta gaske shi ta kuke biya wa da yawan masu hali yanzu ka gina lahirar ka kafin ka mutu Allah kai kokarin gina ta kafin ka mutu in Allah ya taimake ka da ƴaƴan masu jin tausayi su dora a dora abu amma wajibi ne mutum ya fara gina lahirar ba cewa muke ba masu tausayi ba amma dai sun yi karanci mutanen yanzu kokari ke kawai su ga me za su samu me yawan me za su samu kawai saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata lallai mu lura kaba kuma kun ga mun tsaya da karatu don da mu sun ya lokaci dole sai mun yi la'akari da wannan sannan akwai wanda suke mana wasiyoyi da addu'o'i muna fata Allah ya biya masa bukatun suna da kai akwai Buhari Buhari garba a dutse zama kai waya da shi sai koma zai shiga wani karatu a Ingila. Sai hau jirgi yau da daren nan muna roƙon Allah ya kai lafiya ya sa kuma ya dawo lafiya ya kai wani abin da yake nema. Akwai babban malamin mu Malam Abdullahi Jihadi wanda Allah ya warke wa ranar Alhamis ne. Shi ta magana da ake kai kenan ka ko da zai ka gan cikin harkoki da jari ba ta da hijin tijaratu kenan. Wala bai'un an zikirillah. rana ɗaya lokaci guda Allah ya karɓi rayuwar shi lokaci guda dan malam mun ya ce shi wani ɗan lokaci kaɗan da suka gamu da jiwa ko da yake ka gan shi da waje a da hadin su kenan na sabilin rakai muna ba da Allah ya rubuta sarki ya yabe masa Allah ya tallafa wayanka idan ka huta zuwa Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allah ya ba mu jinkiri da dogon kwana ne amfani Allah ya rubuta sarki ya ƙara rufa mana a duniya da lahira shi wannan sai mana wasiya da addu'o'i na alkai Allah ya biya musu bukatun waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ya sako a gaba Allah ya shiga nan wurin kuna alƙawarin yi da sunayen ta kyawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke lafiya Allah ka inganta lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu kwamfuta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu kwamfuta mata Allahumma amina fi awqanina wa asil haymatana wa la tuhmilna واجعلنا ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عباك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وفانا بالدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فاقضي لنا برحمتك يا هادي السلام اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.